ala ya fita a guje ba sa iya haɗa layi tsakanin shedan da umar ba zai yiwu ba sam kalli yadda aka gyara shi ya koma kama wani ɗan ƙaramin mala'ika barin Allah ya so zan zo zan karanta tarihin umar za ku za ku yi mamakin Allah ku ji yadda umar yake sai da ta kai ma annabi ya ce watan akwai waɗanda Allah watan yake musu ilhama komai na kamar wahayi idan da irin shi a cikin al'umma ta to umar umar bawan Allah watan wani sahabi yake cewa abubakar bai nufi duniya ba kuma duniya ba ta nufe shi ba kun gane kudi ba dama abubakar shi bai son duniya kuma duniyar ba ta nuna mai so ba tun farko kaga an zauna lafiya dama bai son ta kuma ta nuna mai ba ta son shi sai ce amma shi umar bai so duniyar ba amma duniya ta bala'in nuna mai soyayya amma ya watsi da ita alasa kun gane saboda umar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine fa daga musulunta sane addini ya zama ya gagar kowa da duk abin da ake na musulunci a koyi ake yi amma daga musulunta shi shikenan ya ce a fito a bayyana wannan ya to a guje ga waye ce duk wanda ke son uwashi ta haifi wani ya karso duk wanda ke son uwashi ta, ta, haifi wani ɗa shi kam za a gama da shi ya karaso duk wanda ke son matar shi ta zaman ta kaba wala yanzu a bayyana wanda kuma ya fasa yari na Allah jama'ar musulmi kun gane ko tun daga nan shi kenan aka fara sakin jiki ana musulunci kowa na gani amma da da ɓaɓɓoye ake yi to ya ce da umar muqallidan saifahu falakiyahu rajulun min bani zuhura fa qala lahu aina ta'midu ya umar ina kuma zaka yi ya ce uridu an aktula muhammadan yau zan gama muku da muhammadu ne kowa ya huta qala sai mutumin ya ce masa wa kaifa ta'manu min bani hashim to yanzu in ka kashe muhammadu ya za ka yi da danginsa banu hashim wa bani zuhura ya za ka yi da dangin shi bani zuhura ya za ka yi da su an gane ko idza qatalta muhammadan in ka kashe shi ya za ka yi da su kai kadai fa qala lahu umar sai umar ya ce ma araka kai ma ina ganin ka kada sabbata ka shiga sabon addini ne ko wa tarakta dinaka alladhi kunta alaihi kai ma ka bar addinin da kake kai ne halako fa qala sai mutum ya ce a'a afala adulluka alama huwa ajabu min zalika in har na musulunta ba na gaya maka abin da ya fi ban mamaki ba fiye da abin da kake zato kala ya ce ma huwa me shi kala sai ya ce uktuka yayar uwarka can fatima ai ta karɓi musuluncin wa khanatuka da kuma sirkinka mijinta kenan tattara ka dinaka ba sa kan addinin ka yanzu sun watsi da addinin naka Allah zai anta alaihi wanda kake kai su dai ba su babu ta gumaka kala ya ce mai ruwaya kenan fama sha umar umar ce ga a a a a a a to bari fara da su kuwa umar ya kama hanya hatta atahuma sai da je gunsu wa indahuma rajulun min almuhajirin a lokacin akwai wani mutum a gunsu dan watan yana daga cikin waɗanda suka bar makka suka koma madina bayan an yi hijira amma a lokacin da abin ya faru ai ba riga an yi hijirar ba an gane yuqalu lahu khabbab min arad kenan ko radiyallahu anhu qala yace fasami khabbab hissa umar nan kai khabbab yana zaune tare da mijinta da ita kawai sai ya jiyo ga umar nan yana tahowa ya ji motsin tahowar umar fatawara sai ya tashi ya gudu ya je koyi fada kala alaihima umar ya shigo ɗakin ya shigo gidan fakala yana shigowa ya ce ma hadhihi alhaymana allati sami'tuha indakum wannan hayaniyar na ji wani maganganu da kuke faɗi an gane kun san alhaymana shine ka rinka jiwo wasu abubuwa waɗanda kai dai baka san kome ba amma dai ka dai ji ana magana me ake faɗi kai baka san menene ba qur'ani ne suke karantawa to shi bai san qur'ani ba ya dai ji suna magana amma bai gane me ba dan abin da yasa kaga ba waka bane inda waka ce ya san waka kuma ba surkulla bane tunda ya san surkulli Umar tun a jahiliya yayi karatu yayi boko misali ya yaki da jahilci ba abin da zaka layance masa cikin sa an gane ko Allah kyauta ya ce wannan surutai da naji kuna yowa Allah ce sami'tu ha indakum wanda naji ga agunku me su kuma kala mai ruwa ya ce wa kanu ya ƙara'una surata ɗaha lokacin suna karatun ɗaha ne shi mijin na koya wa matar makala sai suka ce ma a da hadisa na na ko ta haddasa na bainana bai wuci maganar da ke tsakaninmu da muke yi ba abin da ke tsakaninmu ne na musulunci shi muke yi kala ya ce fala Allah kuma kada sabbatuma ni ina ganin kun shiga sabon addinin nan ne fa ko kun gaucewa na wanda muke kai qala lahu khanatu wannan sirkin sai yace mai ara'aita ya umar in kana alhaqqu fi ghairi dinik tsakaninka da Allah in gaskiya tana wurin da ba addinin da kake kai ba shikenan sai a hana wani binta fa wasaba umaru ala khanati da umar umar sai ya tsalla sai ya dira kan wannan sirkin nashi fa wata'ahu wat'atan shadida ya tattaka shi bugun tattakawa ya buji buji da shi faja'at uktuhu nan take yar uwar shi Fatima sai ta taho fata da ko fada fa'atu sai ta tunkuɗe shi an zo jihadi yana ta taka mijin sai ta bangaje shi haka mana fahaha biyadihi ay la tamaha tana tunkuɗe shi da ya kalli fuskarta sai ya kifa mata magi ya kashe ta da magi an gane ko fada me waje wallahi sai da ya zama mata da jini a ido jini na ta zuba jini na ta zuba faƙalat ta buɗi baki ta ce wahiyar gadba lokacin tana cike da fushi ta ce ya umar in kanal haƙƙo fi gairi dinik yanzu ko gaskiya na addinin da ba wanda kake bi ba sai ka hana wani bin ita wannan gaskiyar ta ce to wallahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk abin da za ka yi kai ka ji mace mai kamar maza mata kun ji yadda ake inda kan gaskiya ne fankasarat hiddatul ghadabi an umar kaifin wannan fushin da umar ya zo da shi wallahi kawai sai irin ya kare haka sai jikin shi ya sanyi ganin yanda jini yake ta bulbula a idanta da hancinta da bakinta saboda yanda ya kashe ta da mari faqala li ukhtihi sai ya ce ma yar uwar tashi jini na zuba nawilinil kitab mai komin wannan fallan da kuke karantawa mai komin wannan abin karatun Allah zai inda kuma da ke tare da ku ba nan gani to dama ya yi yaƙi da jahilci ya iya fa qara'ahu ko fa qalat lahu innaka ko fa aqra'uhu mai komin in karanta fa qalat lahu sai ta ce masa innaka rijisun kana mushriki arni a baka littafin Allah ka karanta ba za a bayar ba wala yamassuhu illa almutahharuna ba mai taba irin wannan abin da ka gani sai waɗanda suka musulunta faga ta sala umar sai maza ya ɗebi ruwa wanke jiki wata wadda a wanke gaɓoɓin shi kala ya ce mai ruwa ya kira fakama ko a faktasil ce mai ta je ka wanke jikinka wata wadda sannan ka je ka wanke gaɓoɓinka kala ya ce mai ruwa ya fakama sai umar ya tashi wata wadda a ya je wanke jikinsa da gaɓoɓin shi sun ma karar kitaba ta miƙa mai littafi wannan fatar da ƙur'ani ke jiki a rubuce sai ta miƙa mai faƙara'a ɓaha ma an zalna alaikal ƙur'ana litashka illa tazkiratan liman yaksha har dai zuwa inda Allah ke cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri wannan ayoyi su ne Umar ya karanta yana riƙe wannan fatar ya ce ɓaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى kawai sai tsoron Allah ya zo mai wannan magana ba zai wa a ce dan adam ne ke gaya ma dan adam irinsa ba sai dai in ubangijin dan adam ne ke magana da dan adam yana zuwa inda Allah ke cewa innani ana Allah ka gaya musu cewa lalle ni din nan ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai ni in ji Allah fa'abudni ka bauta min ni kadai wa aqimis salata li zikri Umar na karanta wannan sai hawaye sai ce musu dulloni ila Muhammad ku wuce gaba ku kai ni gun Muhammad jama'a ana kama hanya aka tafi wani yana hangen su yake ta guje cewa manzon Allah wallahi ga Umar na ga Umar na shi yana ai sai ya fito shi ma a guje ce ai mu je bari mu je mu kai ka shine suna ana zuwa aka hange shi to kun san bari ku ji watan bari ku ji kun ga duk sanda da'awa ta zo ta addini billahi allazi la ilaha illa tun juyin farko sai kaga irin takadarin mutane a gari wallahi sai sun zo sun shiga da su za a tafi duk wata da'awa in ta zo ko in dai ta addini da gaske ake sai kaga wani takadarin gaske sai ya zo shiga kawai wallahi bari ku ji kun ga da takadarcin Umar a lokacin ya san waye Hamza shi Hamza ma a daji yake zama kawai saboda takadarci shi kawai ya shigo ne ya ga ana ta jifan musulmi a bakin Ka'aba ana ta duka sai ce wai me suka yi ne aka ce kaza da ya kutso ya zo ya ce wani ya ƙara taɓa su ya zara takobi za ka ƙara taɓa su ne sai wanda ya ke ta a guje sai kallo ne ce za ka taɓa shi ne kaiwa da ya watsa su ce kai to so ma ya tuɗan halak kenan ta ce ya zo ya ɓata mana mutanen gari ya ce to ku da kuke zalunta su fa sai ya ce an zalunce sai ya kasa mai mari ce ni za a gaya mu cewa an zalunce su da ya share ya ɗaga kai ga in ya ƙara magana fa zai sai kama hanya ba wurin da ya kalli waɗannan manyan kafiran sai ya ce to ni ana aladini muhammad na ma koma addinin muhammadin mu ga abin da za a yi to ya riga umar musulunta lokacin da aka zo aka ce ai ga umar na annabi ya san waye umar ai hankalin waɗanda ke cikin gidan sai ya tashi darul arqam hamza ya miƙe ce kowa ya kwanta da hankali shi sai ya waje ya tarbe shi yana zuwa sai ban gaji umar sai ya ce a ni musulunta na zo yi mai da wace ka zo inda bala'i ka zo a yi cewa ni musulunta na zo ya ce to muje an gane ai irin waɗannan suna da amfani fa Allah ba ku ga amfaninsa a Kaduna ba da in za a yi wa'azi aran ba zai zo ya ja baki malin na ta zuba amma da abu ya rikice to shi kenan aran bomin kuma abin sai suka wuce su manyan malamai suna ba Allah kyauta to ba da ha bayan gama karanta wannan aya ne sharahallahu sadar umar lil islam Allah ya lota kirjin umar ya karɓi musulunci fa aslama umaru ba da haulai salasina sana a shahafil jahiliya watan nan take umar ya musulunta bayan watan kusan shekara talatin da ya rayu yana yin ta tun jahiliya wa kana sabab fi islamihi abin da ya ja ya musulunta kuwa ba da tofiƙillah bayan Allah ne masa muwafaka amma abin da shi ne sababin uktuhu fatima ita ce yar uwarshi ita ce dalilin musuluntarsa wa zawjaha da mijinta uktuhu allati lam takhaffi Allah lawma tala'in yar uwan nan tashi wadda ba ta tsoron watan zargin mai zargi kan abin da ya shafi addinin Allah walam taksha akaha bata tsoraci bata ji tsoron dan uwan nan nata ba allazi urifa bil quwa wanda tun a jahiliya an san mai bala'in karfi ne wal batash kuma an san in ya kama kai rike kakadi wal inad gaye da bugun tsaurin kai amma bata ji tsoron shi ba wallahi kun ga duk gidansu umar haka duk gidansu irin wannan karfin halin haka suke suke yana da dan uwa karanta rijalun wani sa'un haula rasul wanda wannan dan uwan nashi ka inna lillahi wa inna ilaihi an taba zuwa yaki fa Umar sai ga dan uwan shi ba komai yace a kai baka fito da makami bane yace ba ba ban da shi sai yace mai ashi wannan sai yace a abinda kake nema shi na fito nema rike abinka ba dai shahada ake nema ba wallahi bawan Allah na haka zai kalli mutum da takobi a tube amma ya tsaye mai haka ka saro shi ya tsille ka saro shi da yama mai ka sai kwashi sai taka sai ya dauke takobin sai ya kalli musulmin da ya fito ba takobi sai ya bashi sai ya je kuma ya fuskanci wani ba ai ka bar mutanen gidansu umar suna da irin wannan karfin halin shi ne fa mutum ya gaina ta zubar da mutane ya je ya tsaya gaban shi akan doki da ya tabbata wannan in nesa ke za a samu matsala da ya juya da doki sai ya gudu dan uwa umar ya bi shi a guje gudu yake akan doki dan uwa umar na bin shi gudu bai yake shi kuma yana gudu a kafa da ya gab da dokin nan yana gudu da ya kama kafafun baya na dokin kawai sai wani tsilar da shi a'a ba karfin hali ne kawai barawo da sallama ko Allah kyauta kuma wallahi kai kamata duk musulmi ya zama wadan ka rike bindiga ka gaban ka faɗi kawai a yana rike bindiga kamun ya ankar kawai sai ganka a kan shi har ka fizge ta kuma training ne in ka je ka koya wallahi za ka iya ba wani ɓoye gaba da gaba kamun yi abin nan ka riga ka ta dawo hannunka fa waqafat amamahu wannan yar uwar tashi ta tsaya a gaban shi fi sabatin wa imani a wurin tabbata ga addini da kuma ingantaccen imani to hakidu islamaha tana ƙara ƙarfafan musuluncinta a gaban shi da gaske na musulunta yi abin da za ka yi wata husu akaha kuma ta rinka nuna mai kai ma kanka ina mai nuna maka kuma ina kwadaitar da kai alal islam kai ma ka ashi addinin Allah ka musulunta zaka zauna lafiya da ubangiji walam ta'ba bi darbi umara laha bal tantasiru tanta ko falam tantasir li nafsiha bal istamarrat fi da'wati akhiha ila Allah walam ta ko walam ta'ba bi darbi umar laha bata wani damu da dukan da umar ya mata ba falam tantasir li nafsiha ba ta nemi taimako dan a taimaka mata ba bal saboda abin da Umar ya mata bal istamarra fi da'awati akhiha ta ci gaba da faɗin kalmomi na da'awa na kira da ta rinka wa dan uwanta illahi zo ya bi Allah ila an ja'at al-lahdatu al-hamisa wa wafaqa Allah uku wa wafaqa Allah Umara lil Islam har zuwa watan lokaci na ƙarshe da Allah ya ma Umar muwafaqa al-Islam ya anshi musulunci fa aslama ya musulunta fa hani al Fatimata bintul Khattab Islam akhiha muna ce ita wannan Fatima watan farin ciki watan yar Khattabu na musuluncin dan uwanta da ta zama shine dalilin da ta zama ita ce dalilin musuluncin dan uwan nata faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi tun farkon musulunci yana yawan yin addu'a da cewa Allahumma a izzal islam bi ahadil umarai ya Allah ka ɗaga addinin musuluncin nan ta hanyar yin amfani da ɗayan umar ɗin nan guda biyu umar shine abu jahal na farko sai kuma umar ɗan khattab an gane ko annabi yana yawan roƙon Allah dan ya san in abu jahal ya musulunta ko sayyidina umar ɗan khattab dan duk sunan su umar duk ɗayansu in ya musulunta to an gama kama ga sai Allah ya ansa shi wannan umar din ne musulunta fakana fi islamihi izul islam sai ya zama dalilin musulunta umar an samu buwaya na musulunci wal musulmina da musulmi wajiran aziman laha da kuma lada mai girma da ita za ta samu dalilin wannan aiki wa abdullahi bin zubairi radiyallahu anhu qala lamma kana yawmul fathi ranar da aka yi fatu makka ku tsaya da kyau ku ji wannan ranar da aka yi fatu makka an je an shiga garin makka an ci shi aslamat ummu hakim bintul haris ibn hisham imra'atu ikrama ibn abi jahl ummu hakim yar haris dan hisham matar ikramatu dan abi jahl ana fatu makka ta musulunta ita ana ci ana cin makka kawai sai ta ga kai mutumin nan fa kowa san kan gaskiya yake sai ta zo gaban manzon Allah kawai ta musulunta ni ta dan dan uwan mahaifinka ne ikrama an ba kuma ta ba ikrama kun dai sa abin da yau manzon Allah da musulmi an gane ko haka baban shi Abu Jahal duk abin da za a yi na cutarwa to yawa addinin musulunci ya kuma yawa musulmi to mata shi ikirama ta zo gaban annabi ta musulunta ثم قالت أم حكيم ألوكتين إتا أم حكيم تتشي يا رسول الله يا من ذن الله قد هرب إكرمة منك إلى اليمن واتن إكرمة مجينا يا قدو جل بارن ذاك شقو غرنا يا كما تفي كن ينكن يمن وخاف أن تقتله فأمنه كما ينا tsoron lalle in ka shigo ka same shi a garin nan za fa ka kashe shi to ni ina roƙonka arziki kalamin ce masa ya dawo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce mata huwa aminu ba wani matsala ta je ki ce dawo ba za ta taba shi ba faƙara datti talabihi ta fita daga makka ta ba hanya nemo mijin nata wa ma'aha gulamun laha rumi fitar da za ta yi a wani bawa nata asalin bawan ɗan rum ne ɗan ƙasar rum italy suna kan hanya a kungurman daji farawa da hafi nafsiha sai ne mu ta bashi kai zina da ita tunda ta kwana biyu ba miji tare da ita fajalat tumanni sai ta rinka dan lallashin shi tana nuna mai ai ba matsala ba matsala hatta qadamat bihi ko qadda ko qaddamat bihi ala hayyin min al ahya har sai da ta isa da shi bawan nata wata unguwa daga cikin unguwannin larabawa akan hanyar da take fasta'anathum alai ta fasa ihu ta nemi taimakonsa a kan shi zo ku taimaka min wannan bawan mai gidana ne amma kuma muna dajiya ne mai iskanci da ni fa ausaquhu ribatan suka kama shi suka daure katam wa adrakat ikrama ta wuce ta je ta iske mijin nata wa kadintaha ila sahilin min sawahili tihama ya je bakin wata gabar ruwa daga ruwayen wannan yankin kasashen tiham watan kasashen da yankin da suke kan tudu na larabawa tihama farakibal bahar ya ji ya hau jirgin ruwa faja'ala baharu safina shi direban jirgin ruwan ya lahu sai rinka ce mai akhlis kai ka tsarkake zuciyarka mana ka musulunta mana kala sai ya ce masa ayu shay'in aqul me kake nufin in faɗa قال سيتشي مي قل لا إله إلا الله كتشي لا إله إلا الله وني نيكا من كهو من جرجياتي قال إكرمة سي إكرمة يتشي مشي دريبا جرجي ما هربت إلا من هذا أبن قدوب سيد لين وانا كلمة ita ta koron daga garinmu kuma na zo nan ka ce in fada tun farko in tsaya a garin namu in fada mana mu daga tushen can kai kana nan ma kawai kai ne zaka ce in tsarkake in daina shirka kun ga yadda su suke ko da mutum ya karɓi musulunci yanzu jirgin ruwa ne za a hau amma sai da yawa bai fa san shi ba amma zai hau mai mashin na express kawai sai da san mai da wani sabo ta gadawa mutanen america musulmi na ji labari an ce su ne suke irin wannan mutum kawai sai ya rubuta a jikin motar shi ta haya in kana da tambaya game da addini kai mun ne musulmi ne shikenan kana shiga mota haya sai ya gani a rubuce sai ya kalli direba kai musulmi ne ya ce an ce ku yan ta'adda ne kuna kashe mutane ya ce da ban kashe ka ba yanzu kaga daga nan ka gane karya ne mu ba haka muke ba kuma kawai waɗanda suke makiya musulunci ne suke fassara muku cewa haka musulunci ce amma musulunci yana ga mahasin ɗinsa kyawawan ɗabi'un sai ta lissafa mai ta lissafa mai kamun a sauka ya musuluntar da shi ka gani kana da shago shekara nawa kana harkar business amma wani bai taba zuwa siyan kaya a shagon ka isar da wani sakon addini ɗaya tak bagare sa kana da motar haya an gane ko wannan ba daidai bane yanda mutanen mu yanzu ne aka samu yan uwa yarabawa a Lagos zuwa Ibadan Ibadan zuwa Lagos kan yi to yanzu daga Lagos ma zuwa Fatakol sukan shiga mota suna irin wannan yanda dai ka san kiristoci na yi daga arewa zuwa kudu yanzu akwai wasu da'awa yan da'awa ahlus sunna wal jama'a yan uwa da ke da'awa a yarbawa wallahi tallahi suna ɗabi'an nan wani ke gaya mu ce ga wa musulmi daga nan wai ba zai iya hawa mota zuwa Kaduna waye nasiha ba amma da an hau mota za a tafi Enugu kuna hawa mota fa daga gwargwaje wani zai miƙe shikenan ya dinga kenan ya dinga kenan sanda ya ji bacci da ya kwanta sai wani ya miƙe ba za su bari ku zauna lafiya ba har sai an sauka ai addu'ar su ce ai addu'ar ai addu'ar ai kiɗa kiɗan ai wake waken haka kana ji kana gani za ka ta haƙuri amma ba mai iya miƙewa musulmi in za a dawo daga ilugu ko aba a yonan shi ma daga fitowa ya miƙe ya fara cewa bari ya da'awa shi yana jin tsoro musulmi kai kawo rikicin addini amma su ba su jin tsoro don su ba za su kawo rikicin addini ba o la ilaha illallah wannan kasa sai dai Allah ai musulmin cikin ta duk wani kaskanci ya gama hawa kansu wallahi tallahi jama'ar musulmi wallahi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa alaikum salam yawwa yawwa ka gani sai ga waƙoƙin na yan hausa fim ɗin nan shi kenan su za ka ji galibi direbobin mu suna sa da an shiga mota eh to kaga kuma matsala ba eh su masu bus bus na ai galibi mai kwalakwalan idan nan ne a bayan motar su to kuma dan ya sa yan fim kaga ba wani matsala ka gani Allah kyauta amma kana musulmi tun da baka iya wa'azi ba sai ka sai kasa din wa'azi ka sa jama'a kun gani daga nan zuwa Kaduna sai wani ya ce wallahi mun sha yin haka sai ga kawai da mun shiga mota sai mu ce gashin da Allah dan sa mana kasa din in rediyon nan ai ana sa sai direba ya ce malam dan Allah ka bar mun kasa din sai in ce riki da ma amfanin shi kenan in wani ya je ya je masa a bashi kun gani yana da kyau irin wannan jama'a kun gani fa tun daga makka ya kama hanya tun wurin duwatsun nan na tihama wurin tekun maliya fa zai shiga jirgi bai san shi ba bai san sa ba amma ya ce kai ka daina shirka ka faɗi kalmar da zaka nuna ka daina shirka ya ce wace kalma ce ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce to me na gudo daga garin mu a wannan kalmar ce jama'a kun gane ko don Allah mu canza tunani ko kuma yanzu a samu wani mana ya buga 'yan takardu waɗanda suke ɗauke da nasiha sai ka je ka samu 'yan union ka ba su ka ce duk motar da za ta tashi ga shi a rarraba musu na san wasu 'yan uwa a kaduna wani masallaci yana nan a nan sabuwar kawo sun yi irin wannan tsarin masallacinsu yana buga wata 'yar takarda haka sai ya ga sai su kai tasha kawai in za a tafi ka ga da an babba mutane ɗaiɗai kawai shikenan ga kawai a mota da an ne da musulmi kawai ana tafiya ga yana ana ta dan dudduba takarda abin da ta kusa Allah kyauta sau tari fa zaka ga lokacin tasha tashan nan ta kofar doka lokacin ba a yi sauran tashoshin nan ba daga ta sabon gari ce ita daga nan fa mutum sai ya hau mota zuwa Jos ba abin da zai ji kawai ya ga wani bafin latani ne haka irin kaman bai fahimci addini ba jama'a kun gane shikenan kawai da ya ga ya shiga mota ba fa inda zai je da kuɗi a jikin shi sai ma zai zo kusa da filatin sai zauna ana fara tafiya tun kan akai abin nan wannan garin nan inda sakatari mai gara tun kan akai mai gara tun wurin tudu sai ya fara jan filatini da fira sai ya fara jan shi da fira kamun akai bukatar shi dai wai ko zai sa a filatin nan ya ridda ni na gani ne fa mun hau mota zuwa samu naka muna gaba sai muka ji ya matsa ma wani bafin latin sai muka wai godola muka sa baki saboda Allah Allah kyauta to wai tsaya jama'a yanzu idan a nan inda muke ba mu iya wannan da'awar ba to yanzu sai mun je inugu ne za mu to su sun yi a inugu kuma sun zo nan sun yi mu ko a inugun mun kasa kuma a nan garin namu kuma mun kasa garin musulmi saboda Allah jama'ar musulmi yanzu ka ji ba fa kaga a lungun nan nan ba bakin masallaci bane billahi allazi la ilaha illa kana zaune wata ran sai ga gungun yan iskan samari da yan mata da dan siket da yan takardu da jakunkuna sai zo su gaishe ka wasu zo ma da awani na kirista a nan fa ba abin da ya dame su ce su masu bishara wanda kai ko yanzu a nan haba jama'a wacce irin lalacewa ce ta samu musulmi wai yanzu kai ba za ka iya zuwa bakin wani shago na arni ba ka ce ga takarda ni mai da awani dan duba ka gani wannan wani irin lalacewa ne ya samu musulmi jama'a ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna kallon fa a kaso sabon gari sai ga wani mutum yana yawo wa yana dawa a ko ta arniya tana nan a daidai bakin kaso matan da latfika wata ran da safi zaka ga ta je ta dawo ta je ta dawo ko kuna ganin wai kamar mahaukaciya ce walla mahaukaciya ce za su ba ta lasfika kuna jin wai wannan wai kai kana ganin ai ba wani abu bace dama abin da su suke cewa ko da ba za ka musulunta ba dai a dai faɗa kunnan ka yaji shikenan in an faɗa kunnan ka yaji wai a zaton su in ka zo mutuwa za ka ji wannan lasifika tana faɗin wancan magana to sai ka cika da jin wannan abin da ka ji lasifika na faɗa kuma haka ne wata ran ka ji wasu kalmomi ka auna da kyau ka gani daga bakinta kwanta za ka yi bacci amma sai ka ga ta faɗo ma a rai kana tuna wasu kalmomi to bukatar ta biya da haka ta faru to bukatar ta biya tun daga yesu ya ratsa zuciyarka kiran shi Allah kyauta jama'a musulmi tunani ne kamata mu canza akwai 'yan kalmomi da 'yan warka da 'yan tunatarwa da ya shafi 'yan uwa musulmi ko kuma kalmomi masu jan hankali ga waɗanda ba musulmi ba wanda yanzu a matsayinka na kana da abin da za ka iya kana da hali naira dubu ɗaya ne dubu biyar ka sa a rubuta a buga ka je ka ba wasu ka ce ga yanan aje a rarraba kai abin da za ka iya kai ma ko kuma ka buga kasusuwa ga su irin kasusuwan su mabera ɗin nan wani zai tafi sai ka ce ga yanan kawai tafi da su in ka je da Allah duk ka raba mutane sadaka shikenan a gani mu muna jin tsoro ta ya ja rikicin addini amma kuma su ba su jin tsoro abin ba zai ja rikicin addini ba su amma mu ne mu in mun tallata addinin mu zai ja rikicin addini ya kamata mu canza tunani musulmi a ƙasar nan Allah kyauta kala ikramatu ikrama ya ce mashi direban jirgin ruwa ma harabtu illa min hadha ban gudo daga garin mu ba sai dalilin wannan kalma da kake faɗi to suna nan ne suna turka-turka faja'at ummu hakim ummu hakim matar tashi ta iso ala hadal amr kan wannan lamari da yake tsakanin shi da direba tana isowa faja'alat tulayhu ilai ta rinka watan naci da dagewa ga shi mijin nata wata kulu tana ce masa yabna am ya kai dan baffana na an gane ko auren zumunci ne tsakaninsu ji ituka min inda ausalin nas na zo gumka ne daga mafi watan daga wurin wanda shi ya fi kowa a mutane sadar da zumunci wa barrin nas wanda ya fi kowa da'a da kyautatawa a mutane wa khairin nas wanda ya fi kowa alheri a mutane daga wurin shi na taho na zo gonka la ta halik nafsaka kar ka kashe kanka a banza kar ka halaka da kanka a iska fawa kafa laha sai ya tsaya ji wai me take nufi hatta adarakatu hatta karaso gunshi ya tsaya hatta karaso inda yake faqala tana zuwa sai ta ce masa inni qadista amantu laka rasulullah ni na nemi annabi ya amince ka dawo kala yace anti fa'alti da gaske kun yi magana da Muhammadu ya ce miki ya yadda in dawo ba za su taba ni ba kala na'am tace kwarai ana kallamtu ni ne magana da shi fa ammanaka sai ya ce ya amince ma ka dawo farja ma a hasidiyo suka dawo tare wakalat ta ce wakalat malakiyar min gulamihin rumi sai ta ce masa ta gaya masa irin matsalar da ta haɗu da shi daga wurin bawan nan nashi ɗan ƙasar rum wa khabaratu khabarahu ta bashi labarin shi bawan irin abin da ya rinka nunawa da yana so ya zama da ita suna dawa ƙauyen dama yana ɗauri yasa aka kwance shi suka kama hanya suka tafi suna zuwa tsakiyar daji da ya kalli kanshi da takobi kawai sai datsa shi baka talahu ikirmatu ikirma sai sare mai wuya wa huwa yawma idhin lam yuslim a wannan lokaci ikirma ai bai riga ya musulunta ba dan yayi kisa dama jahili ne falan madana min makka yayin da ya kusa shiga garin makka ya kusa da shigowa makka kawai sai Allah ya nuna ma annabi ga ikirama nan ya taho kuma in ya zo kam tabbas musulunta zai قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عندما نزلنا cikin sahabbai sai aka je yana ce musu ya ce kum ikramatu bin abi jahal mu'minan muhajiran ga ikrama nan na tahowa gunku zai zo yana mai imani kuma yana mai baro kafirci zai dawo musulunci fala tasubbu abahu in ya zo kar ku zagi baban shi abu jahal fa inna sabbal mayyit domin zagin wanda ya riga ya mutu yu'dhil hayya yana cutar da mai rai dan shi wala ya bulugul mayita kuma zagin duk da za ka yi bai kaiwa ga mamacin amma za ka yi taɓata mace mai ran ɗan mamacin rai waje ala ikramatu ya tsalibu ra'atahu suna hanya fa a daji sun kusa shigowa gari kawai shi ikrama sai ya kalli matan nan tashi sai ya nuna mata tun ga ɗan kwana biyu ba a haɗu ba dan ba dan bari mu dan abin nan mana bari dan sadu da ke mana an gane ko ya ɗalubi imra'atahu bima ma'aha ya nemi ta bashi kai ya ɗan sa'ad da ita fata ba alai ta ce a Allah ya tsari inna wata ƙula ta buɗe baki tana ce masa innaka kafirun fa kafiri ne fa kai ka sani wa muslima ni na riga na musulunta ya za ka sa'ad da ni ka inna lillahi wa inna ilaihi kun ji fa amma sai kaga yar musulma ta tsaya da ɗan arna a makaranta kuna kallon ƴaƴan musulmi fa a makarantu sai ga sun je ruwa an tashi makaranta ne wai wai classmate din ta ne cosmate din ta ne sai su je ruwa har bakin titi dan arne fa wai sai ya zo gidanka wai saboda ƴakka wai classmate din shi cosmate din sa ce wannan fa mijinta ne mijinta ne fa amma ta ce ba ina musulma kana kafiri ina ka je gani ga ƴaƴan musulmi a cikin jami'a wata ma za ka ga ba ta da abokan hulɗa ce maza arna kuma ƴar musulma ce ta gani saboda haka iyaye ce kun kula kun sa ido kuma duk matsalar rashin tsayawa ne akan tarbiyyar ƴaƴa tarbiyya ta addini an gari amma idan annabi cewa ya salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an ya kuna Allah wa rasulu a habba ilai mai masu yawma wa an ya kara an ya oda fil kufri ba da in an kaza hullahu minu kama ya kara an yi kuzafa fil nari ai duk wanda da gaskiya ɗanɗani daɗin imani yana bala'in ƙin kafirci da kafirai za ka ga sam ba shi ba su bai yadda a ce gasu gashi me ya ɗaki da su kina 'yar musulma a ya makotanmu ne kusa da gidanmu suke kaje sa karya kafirin dan arnan yanzu ba ku ganin ga 'ya'yan musulmi masu yawon talla za ku ga inyamurai a kasuwannin nan suna jin suna shigar da su shago suna taba musu mama kuma suna zina da su na rantsi da Allah inyamurai arna kaga ya kama 'yar musulma mai talla ya riki kaga yana taba mata nono ya ja ta cusa cikin shago ya zina da ita kawai nawa zai bata naira ɗari biyu ne fa ko naira ɗari shi kenan fa kawai arni bari ku jama'a wallahi tallahi kun ga duk zina laifi ce amma zina mafi girma da ake yi ita ce zinar da musulmi zai yadda wanda ba musulma ba zinar da musulma za ta yi da wanda ba musulmi ba a zinale wadda ta laifi ita ce wannan daga ita sai mutum ya zina da muharramarsa kai zina da yakka ko kannuwarka ko uwarka ko zina da uwa sai ita daga nan sai zina da muharrama ita ce ya ko kannuwa an gane ko mutum ya zina da yash kaga yanzu da yawa ana irin waɗannan abubuwan fa a garuruwan nan namu jama'a kun gane ko sai kuma zina da yar makota laifi ne babba mutum ya zana da 'yar makocin shi gara mutum ya zana wata in akwai gara to gara mutum ya zana da 'yar can nesa da shi amma kun ga wannan billahi lazi la ilaha illa huwa babu abin da zai iya hana ka shiga wutar jahannama in dai kai zana da 'yan makocinka babu dole sai ka shiga wuta kawai sai dai yin Allah saboda laifi ne babba jama'ar musulmi kun gane wannan ko amma ga yanzu da yawa samari wai kullun sun fi kokarin yin zina da ƴaƴan makotansu kullun zai fito ya tsaya a zaure yana kallo ta haka yana sigina da ido wallahi tallahi jama'ar musulmi sai mutane sun ba a hankali yana da kake gani duk laifi ce ya isa ka gane laifinta ya kai a wurin Allah tunda ya haɗa ta da kisan kai da shirka wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq sai ce me wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlul fihi muhana illa man taba wa amana wa amila haddi zuwa ƙarshe jama'ar musulmi kun gane wannan ko wallahi bayan nan sai zina da mata aure domin duk wanda ya zina da mata aure da an tashi kiyama Allah zai zo da mijinta gashi nan zai nuna wanda ya mai zina da mata ya ce wannan ya maka zina da mata gata a duniya baka sani ba yau kuma ba zalunci sai Allah ya kalli mijin nata sai ya ce kalli aikin ladan wannan da ya ma zina da mata ɗiba yanda kake so ka ɗiba yanda kake so wallahi sai da annabi ya wata magana ya ce kana jin zai rage wani abu a cikin aikin sai ya kwashe tas duk wanda zai zina da mata aure na rantsi da Allah da an tashi kiyama haka za a nuna ladan shi a cewa mijin matar je ka ɗiba ɗiba yadda ya ma annabi ya ce kana jin zai rage wani abu sai ya kwashe fes eh kama ya to ita dai ban karanta ba ku karanta kama irin na rahabi Allah ya kyauta to shi ne ya ce ko na muke ne musulma ko faya kulu a aiki an ɗan kai can wurin faya kulu sai ya buɗe baki ya ce inna amran mana aki minni la amrun kabir lalle al'amarin nan da ya hana kike ba da kai gare ni in sa'ad da ke abu ne mai girma gaskiya falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallam ikrama da annabi ya hango ikramatu gashi nan yana tahowa وثبت إليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بإكرامة النبي يزابرا a lokacin jikin shi koma ma yafi bai yafo ba saboda nuna farin ciki da zuwan shi ikrama din nan kuma siyasa ce ya masa yana hango sai maza ya zabara ya ce marabal alayhi sallallahu zuwa zo bismillah bismillah thumma jalasa rasulullah annabi ya samu guda ya zauna ko kafa bai ne shi kuma yaron ya tsaya gaban annaba tsaye wa ma hu zaudatu lokacin ga matar shi tare da shi sun dawo mutanaqiba da niqabi a fuskarta tana me tana da niqabi a fuskarta kaji wancan gariyo din gariyo ne ko ai dawo ka innal wa ba inda aka ce wai ba ku jin ma abinda Allah ya ce munafikai fa naqabu fil bilad hadin mai haka inna lillahi wa inna ilaihi wai ai Allah da yake bayani kan munafikai sai yace fa naqabu fil biladi sai suna sa niqabi a garuruwa ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah hawa Allah hawa baran da ni dai kawai ai gariyo ne kawai ai tasha ne mashirmanci ne su ma su ma yan nagartar ai sun san dama shirme ne tun da na rantse da Allah sun taɓa firar rayuwar shi da shi yake cewa ai baka sani ba ai ni din nan fa yake cewa wai shi din nan fa a da ba ba karamin gangariyar dan iska bane fa shi a rediyo yake faɗi yace kaga dai ne wasa da buri ne wasa da kura ne aljin Allah kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi ce to Allah ko yake wai ya buɗe baki a rediyo yana cewa wai da shi gangayen ɗan iska ne to da ya zo yana faɗin wannan da kanshi a rediyo sai na ce to wannan gaskiya tabbata gariyo duk abin da wannan zai faɗa bai kamata wani biye masa ba ba gaya ba maganarsa ta zama kabaru kana sai dai wace o da an yi wani gari yana yana ta shirme kan niƙabi kuma yana tabajjuji fa cewa wasu ne manyan ɗaliban malam abubakar gumi su ba inda ya ce musu haka sai gashi malam abubakar gumi fa kaga waɗannan mutanen san da malam ke karatu radul azhani wala hankalin su na wani wurin tunda a karanta suratul ahzab ai ga abin da malam yace wannan aya ta yudnina alaihin min jalabibihin ne yace dalili ce akan ya mace ta rufe jikinta gaba daya tun daga kai har ƙasa yace sai ta lalubo inda kwa ido ɗaya take sai a kama wurin a yanki shi ma don ta rinka ganin gabanta ganin fa a radul azhani kuma yana yana tunkahu su ne manyan ɗaliban malam gudu lokacin da malam ke karatu yana ce yana wasa da ɗanbiri koko koko yana je yana alajin Allah kiyaye tun yaushe kwarai kuwa Allah kyauta to kun dai diga shi ya dawo shi da matarsa mutanaqqiba tana da niqabinta a fuskarta فقال ينزوها تيتي يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني wannan matar ta wace ta ce min ka amince min in dawo ko abin haka ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce sadaqat gaskiya ne abin da ta gaya ma fa anta aminu mun yadda mun lamunce ma ba mai taba ka qala ikrama sai ikrama ya ce wa annabi to to naji fa ila ma tada uya muhammad kan me zuwa me kake kiran mutane ne wai ga mun yanzu dai kawai ala annabi ce ad'uka ila an tashhada Allah ilaha illallah ina kiran ka ne